العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi 21 ga watan jima'a ula shekara ta 1446 bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi da 23 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya in ba manta ba muna cikin kitabul buyur babu ma yunha anhu min al buyur mun da hadisi na 258 za mu tashi hadisi na 259 mun kuma zai darasi saba'in da arba'in da shida daidai so arba'in da uku daidai za mu tashi na arba'in da hudu ai rubutu ne kamar da kafar haɗuwa me aka rubuta nan saba'in da shida za mu tashi da saba'in da bakwai shafi na hamsin da biyar daidai a wata nuskar a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam as-sughra sai babban malami Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'ili ko al-Jama'ili rahimahullah ta'ala idan ba manta ba mun ta fada cewa albuyo yana da cikin abubuwa da suka shafi mu'amala wanda kuma suna da wahala sha'ani a cikin rayuwar mu ta yau da gobe sai da Umar Allah ya kara masa yadda yana bi kasuwa kasuwa shago shago yau mai shago tambaya akan matsalar kasuwanci in ka ba da amsa ya kyale kan ba ba da amsa zai sa a rufe ma shago sai ce ka koma makaranta in ka san haƙƙin Allah akan kasuwanci sai a buɗe shi na da yin hijimar abin da suke yi kenan a wannan lokaci sannan babin da muka shiga babi ne mai mahimmanci wanda ya shafi matsala ta wato abubuwan da aka hana da yawan wasu muna da mu'amala da su muna ta kuɗi deniya da su wasu da gangan kuma wasu kuma a cikin rashin sani amma wasu manyan abubuwa ko da irin kasuwanci na wannan networking business da ake idan mutum ya yi kokari ya san wasu abubuwa na mukaddima abin da ya shafi kitabul goyo to Allah ya zai zama mai takasan san wajen fadawa cikin haram zai zama mai takasan san wajen fadawa cikin haram manyan abubuwan da za ka kalla mun faɗi biyar wanda ina nana ta su ne don su zauna na farko duk kasuwancin da za ka abin da yake janyo kasuwanci ya haramta shine riba riba na fadowa ba wani karka take wani ya ba turanci ko larabci wajen yin kwaskwari ba akan riba karka zo ba domin babu laifuka babu laifin da Allah ya ce ka fito ya baka invitation letter ta yanki fiye da riba da garba sai gaba da wanda Allah yake so a suratul bakara Allah ya gaya ba duk wanda yake cin riba Allah ya ce na ba shi indication later na yaki da ni sai na yi warisi kuma wani adadi wadiya saboda haka riba babban laifi ne kuma riba kowace ribar nasi ko ribar fadl ko ribar karb kowace wanda za mu zo babi can gaba da zai bayani akan babu riba dan ya kara fito da abun musamman kai mu'amala da kuɗi da muke yi mun dan bada misali akan wannan na biyu shine algara duk kasuwancin da ya zanto akwai garari shine wani satin biya rashin tabbas shine misalin da muka bayar mutum kawai kuna da da kifi yake kifi ya fito katin kifi ya leko sai ya ce lokacin kifin nan ya koma idan ka biya kai su da kinki biya ruwa da bawo shi ke fada saboda haka me yasa zai zama akwai haramci a ciki saboda ba tabbacin a kamo wannan kifin shi zama zai ka kama shi ai ba zama zai ba ko ko ka ga wani tsuntsu ya zo wucewa ta sama ka ce nawa ka ce wannan tsuntsu ko sun jawo da yawa ka ce wancan mai bakin kirjin nawa ka siya saboda takama da kaya kware a harbi shine algarar saboda haka duk kasuwancin da ba tabbas to haramci ya shiga wani sakin tikiya na uku aljihala shine wato wato jahilcin abu baka ba san shi kansa abin da za a ji baka ba san shi ba ignoranci da suke faɗa shi man ka jahilta ba kasuwanci ke haramun ne na hudu azzaman lokaci akwai lokacin da Allah ya haramta kasuwanci in kai kudin da ka samu to haram ne ko da ka ji dadin naka azali na halal ne to kudin da ya samu ka ci haram sai muka ba da misali kamar wanda yake zama a masallatai a kasuwanni manyan kasuwannin ba za a ga saboda tsakan supermarket ne ko shago sai a raba yan shagon biyu ko su raba kansu biyu wasu su tafi sallar juma'a wasu su tafi karfe ɗaya saura in sun dawo ba shi je su tafi kuma karfe ɗaya da rabi ko biyu saura wasu suna yi wannan kuka yi kun aikata haram ثم الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع النهي للتحريم الله يقول كبر في يد الجروة كبر anan ne yanka kalla za ga da yawa ana kwatu to amma idan da za ta bi masallaci gaba ɗaya ba su dawo sun yi juma'a wannan daban amma a raba irin dabaru ne da yahudawa suka yi da Allah ya ce kada a yi su rana asabar sai su fito ran juma'a rana asabar din su yi juma'a jira muka in shi ba ya suka fito din su ba da ba za ta ba ta asabar din ba sai wa ke gari lahadi su zo su yi ba wai Allah za ki wa wai irin wannan dabarun ne irin su ne shi kuma duk lokacin da Allah ya ba jarrabawa a wani abu idan ya hana ka abu kai sai ya jarrabe ka ne domin ya ga cewa da gaske imanin ka zai hana ka abu domin kin yin abu dan baka so ai ba lada yawwa amma idan to kana san abun kuma jarraba ta zo ka ki cin hanci ya biyo yanzu gashi kowa an ba shi gaya ba ka ki karba ko kuma a baka kai tsora shi a hanyar da ya kamata wannan shi ne ya nuna cewa imanin ka batirin ka yana aiki batirin zuciyar ka yana aiki na biyar shi ne azzara da abin da ya zama cewa akwai cutarwa to musulunci bai yarda da shi ba la zarara wa la birar mun ba da misali me yasa annabi yake kar a tare mutanen ƙauye me yasa yake kada kai nema akan neman dan uwanka me yasa duk wannan abubuwan da ake ta kawowa duk saboda ne akwai azzara me yasa aka ce kada ku tare hanza ta dabba ku je ku jiya domin cutarwa ne da mutum ya taɓa ɗaya biyu uku zai ga babu a jiki wato fadin aka yi to sai gane cewa an cutar da shi ransa ba zai daɗi ba to wayan abubuwan kullum bayan Allah mu rika kokari muna tuno yayin da mu'amala ta zo ta kasuwanci da ya ce ya ce halal ya ce haram yanzu haram din ba an kure mata gudu to a ce duk inda aka ganta a wato adida to da kuma mutum yana so ya zauna lafiya kuma a rayuwa to sai ya imtisali da mai al'amuran ubangiji madaukakin sai to a cikin ci gaba da hadisan a waɗanda aka hana a yi kasuwanci da su shi ne ya jalari to ta ce wal khamsuna ba'da min akai حديثي نبري يودا مسلم ترى أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda da dan da mahaifin Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da mutum Allah ya tabbata a gare shi laha ya yali an bayyana samarai auza yadda siyarwa ko taida kayan marmari hatta yabdu wa salahuha har sai ingancin su ya bayyana annabi ya hana wato kawai ka shiga lambu ko gona ka ga kayan marmari ya fara girma kawai ka fiye shi a haka annabi ya ce kada ka biya har sai wato inganci ya bayyana hadisin da waje faɗi ne ya salawu a ɗin me ake nufi da inganci na kayan marmari hadisin da waje faɗa sai ce na hal bai'a wal mujtari annabi ya hada mai siyarwa da mai siye duk su biyu dan shi mai siyarwa ya ce aini ne ya sai kai kuma mai siya ka ce ai annabi ya hada a mai siya ya ce ai ina so mai siyarwa ya ce annabi ya hana so a ce duk kome kowane bangare ne ma albarka domin mun faɗa hadisin farko a babu hadisin wa Abdullahi da Umar an Allah ya kara musu yadda dan mi dan a sami wato albarka a kasuwanci sai an yi gaskiya an kuma bayyana aibu da kaya to ka aka yi bayani cewa tun da annabi ya hana ba za a yi ba shine ba da suke bayani a nan cewa na farko akwai siyar da bishiyar kanta gaba daya mutum yana da gona yanzu ta fara wannan hudar ta fito mangwaro gaba daya ya fito ba ga ya fito da yawa hudar sai zo sai da zai siyar ba gaba daya gona a wannan lokacin ya halatta domin ai ka ga ba kayan marmari za ka siya ba kai gona za ka siya a wannan lokacin ya halatta domin idan ka biya ba wai magana wannan shekarar a cire ba kayan marmari ba ne wata shekarar banda kai wata shekarar banda kai a yanzu wannan shekarar kayan marmarin naka ne shekara mai zuwa ba naka ne in dai ba ciyarwa kai ba har abada naka ne domin ka siya ta banin wanda ya zo ya sai kayan marmari idan aka cire ba kayan marmarin iyasu wata shekarar ta zo sai sa rai a sai dai kuma shiga layin yan takara idan yana so to shi ne wajen sai da bishiyar tuje ba da yake ce babu komai idan sai da tuje sannan na biyu ƴaƴan itatuwa mutum ya zo ya kalli ƴaƴan itace can mun je tuje gaba ɗaya ya ba komai na biyu kuma shine ƴaƴan itatuwa ya kalli ƴaƴan itacen to akan hadisi yake bayani shine hatta ya zuwa salahuha har sai ingancin ƴaƴan marmarin ya bayyana karara akan da ake magana shi kuma suna kawo abubuwa uku sai alal tawqiya ko kuma alal qad'i wa tawqiya wal idlal wannan formula uku ce bala mutum ya zo ya biya ya ce zai yanke gaba ɗaya yanzu kayan marmarin ya ce zai gaba ɗaya zai za a sauke mara ya tafi da shi akwai wannan fuskar na biyu akwai cewa wato ya biya amma zai bar su har sai sun gama sai sun gama nuna sannan zai cire na uku kuma anan itilaf da ki ba kai kawai bai faɗi mai ba to malamai sun yi magana akan wayannan wayancan gaba ɗaya malamai sun sun haramta shi in banda na farko alal alal kare kenan in ba in ba Abu Hanifa ba shi yana ganin babu komai amma a gurin shi Imam Malik idan har ya riga ya bayyana barasa ya riga ya bara to ba komai ko za ko wanda zai siya ya ce shi zai je ya rika shi a doka ko wani abu da ya kamata ina ba da misali da mangwara ne domin wato a kusan shi za mu fi gane abubuwansa shi kwa na biyu a jamfiya din waɗanda suke ganin bai halatta ba imam malik da imam shafi'i a ce an ce amma a bar su idan suka zo yanzu ruwa ya tsaya suka kone ko suka zube ko kuma musamman da huda aka ce ga ga hudar idan ta fito da farko za a ganta da yawa amma ga ba a lokaci da iska da abubuwa ya gaci tana zubewa ko da ya fara yaya ma sai ga yana ta zuba to duk wannan in ka kalle shi akwai aljara garar ne domin ba a san wani satanci ba a da tabbacin me zai faru zai iya zuwa wani mangwaron sai ya zo tab da bara gaba ɗaya ba ya jiri ko ɗaya gaba ɗaya dai da gabe dai da baya duk wanda suke harkar noma sun san wannan ko ba noma sun mangwaro ya taɓa fitowa a gidanku ko makota za ka ga irin wannan yana faruwa to karkashin wannan kafin mu je hadisi na biyu za mu koyi abubuwa kamar haka cikin hadis ana yi an bai itibar saboda an yadda hakkan abin salamatiya haramun ne mutum ya saida ya saida kayan marmari kafin ya tabbatar da kufutarsa wato inganci kayan marmarin na biyu annan naya lil bai'a wal mutari wal mutari halin da annabi ya shafi bangare biyu da mai siya da mai siyarwa ba bangare ɗaya ya shafa ba na uku annahu yaqtadi al fasada wannan hannun yana nuna cewa abin da in kuka yi bali ba kasuwancin bai ya rushe domin shi ne yafka bil fasada fa yakunu bai'uha ghayru sahih abin da ake nufi in kun yi kasuwancin bai inganta ba na hudu jawazul bai ba da bayani salani samara ya halatta a siya bayan kayan marmari ya bura na biyar أن المصلحة في فيما يحكم به الشارع لا ما يراه الناس مصلحة تنا شيء أبين دا أبين جي يوكل دا بابن دا متعني سكي جنبا نجدا هذا الحديث أصل لقاعدة سد الذريعة wannan hadisin asali ne wajen toshe hanyoyin barna imam malik yana da komula ta saddu zara'iya duk inda za a iya kaiwa zuwa ga barna sai ya hana ta yace kar da dan karka je gurin ba sai ana da zuwa gurin na bakwai anna aqul al bashar kafira an idraki masaliha an kula mutane suna da iyaka ta kai ta duni wajen riskar maslahohi da ya sa Allah ya hana kaza na takwas adil wa hadin shari'a wannan shari'a ta mutuna da adalci cikakke wa bayanu ma'asinuha da bayani akan kanta da yasa li mura'ati masalih al-ibad saboda yadda take bibiyar maslahohi na bayin Allah nazara al-hikmatu billahi hikimar da ta sa aka hana shi ne huwa anna tibara qabla hudud salahi mu'ridatun li kathir min al-abad kafin su kayan marmari kafin su zo su bara suna haduwa da jarabobi iri wani daga hudun yake cewa gaba ɗaya wani ya fara girma to shi za ka hana karka je wannan gurin na goma fi jahrima kullu amwalin nas bi ghairi haqqi hadisin za mu gane an haramta ba cin dukiyar mutane ba tare da gaskiya ba walau bi ma bi suratu riba min al-tarafai ko da an zo da fuskar da take nuna mai biya da mai biyarwa sun gamu don Allah ne ya gaba kawai haramun dalilin hadisi game da zaid bin sabit ya faɗa sababin wurud dala a da can mutane suna irin wannan kasuwanci zamanin annabi alaihi salatu wassalam to da zarar da zarar wani abu ya faru ko kayan marmarin ya lalace sai a kan rigima kaga azarar cutar wanda ba a bukata kuma sannan ɗaya daga cikin illar jarar yana haifar da tsana da gaba to kuma a musulunci ba ya san wannan zai zanto wanda ya cuce ka za ga wani ba ya sa'a ba daga wannan lokacin kun fata kenan har abada har abada da an yi magana zai ce mutumin da ya yi min sanadiyar kaza shi kenan to ya za musulunci tun ka aje da nan ya hana الحديث الستون بعد المئتين حديث النبي ده الترمذي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار الذي يا هنا wato sai da kayan marmari hatta su bibiya a nuna ila wa ba su bihi ta bai ka ce da ake nufi su bihi ya rasulallah ala sai ce hatta ta hamara har sai ya yi da kaga alama ta farko ta ne nuna cewa salahu hadin kenan alama ta ɗaya kenan kale yake a ra'ayta in mana Allahu samara ya gaba da misali kuna ganin me za ka ce in Allah ya hana kayan marmarin kaiwa ga gaci ka zo ka ce sun suna huda in kuma Allah yake su zube ba ba ni labari in haka ta bariya za ka yi shi ne tambayar a ra'ayta in mana Allahu samara idan Allah ya hana kayan marmarin fa bima yastahilu ahadukunna ahadukum ne mala akhi da mai ɗayan ku zai rika halatta dukiyar dan uwansa da me yake halattawa ya ayyuha allazina amanu la ta'budu amwalakum bainakum bil batil haka Allah yake kar ku ci dukiyoyin ku a tsakaninku ta hanyar barza to ka ci dukiyar mutum ba ta hanyar da Allah yake so ba shine hanyar barna da mai ɗayan ku yake halatta dukiyar dan uwansa to kaga nan ni a wannan ruwayar sai daga kamar ya take ta ta amma akwai ruwayar da ta kai karin bayani domin akwai ruwayar da yake cewa fi ruwayar da auta fara ban sani ko ana ku ya fito da wannan yawa ko kuma yayi wato rawaya yadda yado domin shi mangoro ba ko wanda mangoro ne nunansa take nuna sai yayi ja ba akwai wanda kawai kore za ka yi amma su wanda suka zama mangoro sun san wannan ya bara yanzu kamar mai suminti ai ba da yake yi ba ko ko mai kan rago ko wannan mai warin ga wata misali binta shiga ko yawwa ai wasu ne za a gaba ce sun yi ja ba to kawai shi ne zan to ko dai wannan rawayar ko ya ja alama ta uku bai kawo a nan bayanin littafin muwaɗa yake cewa hata ta dalo a surayya har sai wannan tauraron su manoma su sani mazauna karkara akwai tauraron da ya fito an yi duka za a ce to yanzu yayi eh ai wannan abubuwa da Allah yake faɗa a karkashin tafsirin wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun in ka dauki malaman tafsiri da suke tadabburi ka ji abubuwan da ake fitarwa ko kulumin samari idza asbara wa yanaihi sinnan karkashin wannan ayar kaje da walai su fitar da wato abubuwa masu tadabburin alqur'ani ai ta fitar ma da abubuwa daban-daban a ta za a tabara wa yana ai to sai ai ta kawo ma ai in kage kaza kaza ne in kage da yawa karkashin wannan ayar to wannan shine ma'anar wato a hatta da hamara har sai yayi dadin kamar yadda muka faɗa ba kowanne ne zai ja ba wani yalo zai yi kawai cikin wani hadisi ne za mu koya karkashin hadisi anna yu an bai samari kabla an ta zahara alamati sala'i an hana ka wato siyan kayan marmari kafin alamomin ingancin kayan marmarin ya bayyana na biyu annahu yafi fi jawazil bayi bayana awwalu alamatin yana isar ba wajen halaccin fiye da siyarwa ko siyarwar farkon alamar nunar a shi ne malamin suke cewa jini ya halatta na yi itibari da gonar kusa da ni wanda yake kusa da ni na ga tumbura ba tare da na duba na ba ni ma sai da na kusan lokaci da ya muka shuka ko kuma unguwar gaba da ya ce ana iya itibari da wani na ko wanda idan ya riga ya fara kamar su da suka ba noma muhimmanci kenan in wannan noman gona ta riga ta yi tsayin ba ta yi amma yanzu ba za ka yi la'akari da wannan ba domin iya kula haka da kayan gona iya abin da za ka samu banda addu'a da kake yi sai kuma da iya kulawarka ka ga akwai wanda addu'a kawai sai dawo ne kuma ba zai abin da Allah ya yi ba to sai ka haɗa biyu ka yi da gaske kuma ka yi addu'a idan Allah ya zo kusa da kai ya ji ka kula da gora ya ji ka zamu kai marmari duk zallaka shine magana da muke ta yi kullum ina yawan ba da wannan misalin da Allah ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka yi wa al'umma da take sammako albarka da ya zo a nan bai wari musulmi ko arne ba kawai zuwa da al'umma da take sammako Allah ka yi mata albarka a wannan gurin musulmi an zubar da su musulmi an zubar da su za a gan duk ƴan uwanmu da suke rora a kudu za a gan da sassafe da sassafe wani ka fito sallah asuba ba wanda ya zaɓi a kudu ko ya zauna kana sauri za ka sallah asuba wata ta fito tana ta sauri ta makara za ta kasuwa ta makara amma shi namu mutanen da yanzu za ga mutum hatta kama yake shi ya yi zalla a za'a ai yanzu nake wuta kasuwa duk da cewa idan ka gino da sauki amma abin da kai shi ne wanda ba zai gina ba yanzu yake zai gina gurin za ga baya zuwa kasuwa sai rana ta yi burki da yanzu za ka ɗauko shi ba zai zo ba sai sha ɗaya burki da ba wanda zai zo ya gini ba zai zo ba sai sha ɗaya ko goma duk da cikin da karfe hudu da shi ya tashi ya tashi wanda inda ya ɗauki wannan salon to Allah ne zai sa ba albarka a cikin kasuwanci to shi sa ko an ne ne sai ka dauki wannan goma da Allah zai ma albarka bari ni ummati yake al'umma da ba cewa musulmi ba in dai kana cikin al'umma ka dauki wannan zanan to za a yi ma albarka a kuma kura kan da yanzu ba wai har makarantu yanzu da ka karka ganin yanzu yaro ya fito zai tafi makaranta karfe tara da rabi ko makarantar boko zai har yanzu na ta kai sun abin nan har wanda na gani goma saura na kira su ce kai ku zo nan ina zuwa rumfan college zau ajin ku nawa yanzu sirri na ce inna lillahi wa inna ilaihi goma saura ba amma kuma wallahi ba sauri suke ba tafiya suke a hankali suna tafiyar na ce ku zo nan ina zuwa makaranta za su je wata maka na duba wajen su daga rumfa ka duba barin babban makaranta wanda manya ne suka yi ta to ka san komai ya lalace wannan albarkar da Annabi ya addu'a banda su babu su to mun cewa yi bi ummati fi bukuriya wanda zai tammako saboda haka yana da kyau duk irin wannan abubuwan mu rika bibiyar su sai mu zauna lafiya fito da haka na uku anna bai amari ibn al-fasad bil abad qabla zuhuri alamati nafsihi la yajuz da abinda sai da abinda wato je gama kaiwa zuwa ga lokacin buraba wanda ne yayi wa ya lalace bai halatta ba kuma akwai fitarwa na hudu tarifa abdul bari da yake zulman wa ihtiyalan haramcin cin dukiyar baraya a bisa zalunci na biyar annan la wallahi yan'amu ala al-khalqi bin ni'am Allah shi yake ni'ima ga bayinsa da ni'imomi wa huwa allazi yamna'uha anhu kuma shi yake hana ta na bakwai fashru'iyyatu su'ali ala al-gharib halaccin yin tambaya ga abin da baka fahimta ba ba ko abu shine gari na takwas mashru'iyyatul jawabi anhu wa bayani hikmati an gane an shar'anta ma kai jawabi akan tambayar da aka yi da kai da bayanin hikima al-hadithu al-hadi wa sittuna ba'da bi'atay hadisi na 261 أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنكر عبد الله بن عباس الله تعالى مكي يدعه Ali yake da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tuka la tsaro kuban Annabi jira da Allah Allah tabbata gare shi yayi hali a je a tare karauka mutanen da za su ci kasuwa ko ku tare su ku tiye hai kayan a ko ku karbe musu ku ce bar ku je ku tiyar musu Annabi ya hana mun faɗi dalili me dalili da cikin wayannan biyar din da muka janyo mutane sun zo daga kauye yanzu ka san asali yadda mutane suke a kauye ko jaran gida da sai a ce a bari sai kaka ta yi ko za a aurar da yarinya sai a ce sai kaka ta yi za a sai da kaza za a sai kaza sai kaka ta yi me yasa saboda lokacin kaka da an yi girbi za a je a sai da kaya kuɗin da aka samu duk wannan lissafin da aka yi da shi za a yi saboda haka shi lissafin sa duk wannan kayan da ya tara na kayan noma target ɗinsa kawai ya samu kuɗin da zai biya buƙatar da ya riga ya ajiye zai saboda haka ba burin sa ya zo ya tsuga wa kaya kuɗi ba ɗaya daga cikin illa da ya sa annabi yara saboda ne abdirar cutarwa illa kun bari in ya zo zai yi wa mutane gari da za su ya sauki shi sa ake son ranar kasuwa ta zagayo domin ana kawo kaya kowa ya ɗebi garaɓa amma wanda yanzu ba me yasa saboda wannan matsalolin sun mamaye ko ina birni da kauye ɗaya daga cikin illan kenan annabi yake kada ku je ku tare ku kyale shi burin sa hasali mafi yawanci ma an zo ba kudin suke karba ba ko in ya karbi kudin to kaya ne siya ya koma su duk da haka ake yi ko wasu kayan zai siya ya koma su to yi za a nage shi kar ku tare ku kyale su wannan kuma ya halatta a ce tu talaka ko a ce tulaka fi'ili ma bi da ya fara da ta'un kana da zaɓi biyu ko dai wajen mudari'in ka tabbatar da ta biyu ko kai daya a gina ya tabbata alqur'ani kaga um tanazzala ne da tanazzala misali da da tanazzala to kaga da alqur'ani ya zo da misali innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sai tatanazzalu alaihim almalaika tatanazzalu kaga tabbatar da ta'un biyu da aka zo kuma a suratul suratul kadir ya ka ce tanazzalul mala'ikat ne makon ta tanazzalul mala'ikat biya na ta larabci to sai ce an tu talaka talaka ne daga talaka tu talaka ko talaka tu talaka rukuban a tare ka karauka to annabi ya hana wa an yabiya hadirul libari ko kuma dan birni ya karbi kayan mazaunin karkara ya siyar mar dan karauka ba jama'a dai da yawa suka dau nan kuma kawai dan birni ya dauki kayan ya karbi kayan ba kauye ya siyar mar ko kuma mutum da siyari mazaunin gari ya karbi kayan bako ya siyar mar kaga nan ba dole sai dan kauye ba domin yanzu dan Kano in ya tafi yadda muka juna ko ya tabo Niger ko Adamawa kaga ne baka ne in yaji ai ba za ce ba dan kauye ba amma ba ko ne ko yau wato shine hazurul libas ka tafi kana cikin birni a cikin garin ku ka je wani gari to a matsayin ka na bako shi yadda kai kai da wayan ka za ka iya cutar ka wajen kasuwanci to kada dan gari ya karbe wa bako kaya ya siyar masa gani to mun musama da yazo da yake yi saukin da yake ran da yawa mutane mutane kuma su samu sauki da yawa mutane ba suna fakewa da cewa wato suna suna biyarwa an kai magana zai ce shi ma ba bai jiyo da ra ba ba da sauki ya siyo ba akwai gurin kashewa ya aje to shine wa an yabiya hazirul libas dan birni ya siyawa bako o mazaunin gari ya siyawa bako annabi ya hana me yasa saboda wata illa azara cutarwa ko kuma dan birni ya siyawa dan kauye annabi ya hana kana yake fa kuntu ibn abbas ina da abdullahi da abbas ma qawlu hazirul libas wato menene maganar azurul liban me ake nufi da wannan dan binni da dan kauye ko kuma dan gari da bako yace la yakunu lahu simtara annabi yace Abdullahi da Abbas yace ana wani bukari ya zama imam billahi ka gane shi ko eh shine simtar tamsara ai dillanci kenan dillanci kenan yana da ka'ida a musulunci yasa ko dillanci za ka yi to kai ji ala basiratu ya halatta amma ba gurin halatta mutum ya baka kaya yanzu ya ce ka je kawo miliyan biyar in ka je ka ciyan miliyan goma shi dai miliyan biyar ɗin zai yi to ya halatta amma idan cewa je ka siyar min kawai to ka'ida duk abin da ka siyar sai ka kama duk wayannan ka'idodin yana da kyau masu abin nan a kiyaye to la yakuna lahu tintara kada ya zame masa lillahi na ban ji ba ai da ma anan jillali ba zai ma yadda ba zai ba ba zai gaya ma an samu mai siya ba ai ba zai gaya ma ba kwata kwata a ai nan korafi shi ka dora shi akan cewa ya nemo ya kama miliyan biyar kuma riba yake nema bai samu riba ba ya zai biyar yau wadata kai in an samu mai miliyan biyar din ba komai ya zo za ka ba shi wani abu to zai zo wani tambaya da wani yamin bayan an tashi a nan na wancan karatun ai shi cewa ya wani da aka bawa tambayar ta zo intelligent question ne cewa da aka ba shi cewa a ji a kawo miliyan uku sai aka samu wani shi da ya zo gidan ma haya yake nema zai biya ni shekara uku kuma wannan miliyan uku abin da yake wanke da yake yau kudin nawa ya nake nan gida ne me yasa saboda ba kudin sa bane in yana so kudi ya zama nasa ya sauri ya je nemo kudi ya biya ya ba zai gida shi ya zo ba da haya in ba wannan ya bato haramun da kama yanzu wannan zaka samu wani abu je ka nemo kudi ko aro ne dama ai da ba wato da gudu ma za a baka aro idan abu idan idan an gamsu cewa baka wasa eh to kamata yi duk lokacin da mutum kai amfani da kudin sa to haramun kai in kana so ko kudi aka baka yanzu naira goma ka je ka siyo wani abu sai aka rage naira biyu saboda kai ka zo kace to gaji an rage naira biyu saboda ni ba kudin ka bane kudin mai kaya ne in so yake bayan ya siya sai to ga wannan kyauta amma an rage aka yi to na mai kaya ne in ka zo za ka yi an rage naira biyu amma ba dan ni aka rage ya za a yi sai ce ai shekara ban ba kun ga inkali ko za ka ta ganin wasu abubuwa da ka raina su amma a cikin haramun kai wasu abubuwan za ka raina su ka raina ai wannan ba komai to dai a cikin su muke mu'amala na alaikum salam na'am ban ji ba eh shi ne magana fa da nayi ai da aka bayar kudin da aka bayar kudin ne kudin haya na gidan wa da Allah ku jale ya za ku ba da amsa kudin da aka bayar na gidan wa na mai gida ko ko gidanka ne ya za ya zama naka bayan baka siya ba ina maganar da muka yi ɗazu in kana son gida ya zama naka nemo kuɗi ka siya ka ce wannan mai karɓa hayan ya jira ka zuwa wani lokaci saboda haka baka gama wasu abubuwa ba wasu abubuwa kake yi in ka je ka gama daddalewa da mai gida ka ba shi kuɗinsa aka baka takardu kai hauji da su to sai ka zo ka nemi ɗan haya ba fara ina nake gaya muku ba shari'a nake gaya muku yawa eh ai ana jika irin wayan yahuda ne da suke yi ana jika ai yanzu gida bai zama naka bare kuwa ai ga zan fara son da ya tafiya in ka siya da tafi suka zo hannu ya zama naka to zai ka yake ta saurukun ka kai ba ka gura ba bari in ji kaji bayanin fa da me yasa kuke da mu baya ai bayanin da ne ya tafi kenan idan a kasuwa ne ana so ka samu wani abu za a baka kaya akan naira kananan yan kasuwa ai da ana musu wannan da su guda goma tafi ka jira kan naira goma goma mu je ka kawo mana goma goma mu ko nawa ce ka fahimta da kyau ko abin da ba a so a kudin mai siya a cire ma kudi amma bayan ya gama sai dan wani abu akan kanta mai jago ya baka wannan ke biyu abin da saboda ka ga kwasto ba bari ya biya ka wannan daban amma a je a yi dabara a ce ana cewa naira goma kan yanzu ba za a dora wa mai je naira ɗaya ɗaya saboda kai a baka bayan ya tafi wannan ai cuta ce ai cuta ce shi ne maganar da wancan ya yi tsari saboda yanzu a da kawa da a daban sun gida ya kone na gidan waye ya kone a'a ai san bai da ne yanzu in gida ya kone ko na ya samu gida wa ta shafa eh wanda ya bada advance gidansa ne yanzu to kaga a wannan formular in har ka yadda na ta ne shine bayanin da muka yi lace ka zo siyan yadda a jago ka ba da kuɗin ko kuma ka yadda ka siya kafin a ɗauko sai wani ya zo sai kawai garin zaro sai wani ya zo ya ƙara naira dubu goma a kai akan wannan shaddar sai muka ce nawa yi na mai shago ne ko na wannan da yake a tsaye kuka ta tattaura sai muka ce garin ɗaukowa sai ta yaki shine alkharaji bi zaman ke alkharaji bi zaman wanda zai dauki nauyi asara to riba ma da zo ta alkharaji bi zaman kullum ni magana da nake idan kana so kai kasuwancin zalim alim sai ran so kana da kabital a hannu duk lokacin da ake neman wani abu kai ka biya sai ka yi tasarrufi ne kai ka biya shi ne magana da muke yi duk wannan abubuwan na haramci shi ake yi yanzu na san ana yi ne shi sa nake ta magana ba daidai ba ne ba daidai ba ne alaikum salam suke shi da ai tarewar ai tare su kai da shi kai ma ka faɗa kace sai ka tare su ai ba kasuwa bane a bar su je kasuwa mana eh sai ka je ka siya a kasuwa yawa shi ne abin da yake bi bari mu je zuwa ma da yake ila mu koya da nake rukubani haramun kare ka rauka haramun ne cikin na barko لأنه خداع في البيع ومن يودرا في أكاسون يودرا والخداع لا يجوز إذا كما يودرا وتعالى سوا الذي منتهى التلقي أن تبلغ السوق هذا أول دي فلا مقرر تعالى جوجر cikewar rizka shi ne ka kyale je je kasuwa haka aka ci sai ya je kasuwa ba hanya za ka tare zuwa ba mai yawo bane yana ji gidaje ko akwai mai siyarwa a unguwa wannan daban amma wannan kasuwa yayin ya zuwa sai ci kasuwa ka kare a daidai wani an faɗi illa kuma da kanku kuka faɗa satin da yau muka ce mu faɗa sai hadisin da muka biya ko ta gaba sai a ce mai illa sai ku faɗa abdarar tanas yana na uku tahrimu bai ila hafirin ibadi dan binni ko kuma mazaunin gari ya ciyarwa bako kayansa annabi ya ana yawwa na hudu as'alu amma ya jahalu al insan da abin da mutum bai fahimta ba ya halake tambaya kai wal jawabu anhu bi muqtaba zalik sannan a bada amsa akan abin da ya shafi hukuncin haka na biyar la yajuzu an yabi'a hadirul libad min gairi farki wato farki an yakuna al badi qariban aw ajnabiyyan baya halatta mazaunin karkara ya ce wa da binni an gane ku domin dalla a ala zalika hadithu anas hadithu anas ya nuna ya kan haka domin cewa ya nuni na an yabi a hadurin libas wa in kana akawu aw abawu ko da dan uwan ka ko ba ibn kan baba ka yi yake ji ka jiyar mun ba ya zo kawai ka tare domin illar da ake gudu tana maliki la yajidu lil hadiri na gida an yaskari ne libari baya halitta ga mazaunin gida ya kewa mazaunin karkara ko kuma bako ya kewa a dan dari ya kewa bako bal bai wa kira billahi sawa da siyar da siyarwa wajen hani duk ɗaya ne ba ware kowanne ba Iza Imam Shaukani a Nailul Awqaf cikin littafin da Imam Shaukani yake cewa ai annabi alaihi salatu wassalam cewa a wani hadisi yace da un nasa yarzuqullah ba'dahu min ba'd ku kyale mutane sajin su yayi arziki da sai ku kyale su domin kuna tare su ku rika gaya musu abubuwa to saukin da ake so ba zai samu ba amma kuka kyale su akan kansa ya san nawa ya kashe a gonarsa naira goma ya kashe yana so ya samu naira goma sha biyu ma ya huta da kun zo kun tare shi yanzu kun burin da kuke da shi wajen gina na naira goma ne a kai saukin ba za a same shi ba shi bukatar sai shi yake so ba ta kawai eh kuma wannan fitowar da da yawa din lokacin kaka shi zai janyo kayan mai sauki domin kowa bukatar sai yake so ya cimma kawai bukatar sai yake so ya cimma ba daidai bane alaikum salam ai kike ne ai ai inda ina da iko wannan bayanin da ake a gidajen rediyo na cewa kullun da zaba bayan gaba labarai a ce yau farashin kaza wannan ba alheri bane kwata kwata ba alheri bane wallahi ai fadar wannan wallahi sun ja fada in je kasuwa an gabe kai haka ba amma ka abun kwana biyu sun ji na rediyon sun kara ba alkhairi bane ku ta faɗa cewa yau kaya dawa kwanan da kaza buhun ta kaza ba alheri ko da shi to ko sabar rashin abun faɗe ne kawai sai ayi faɗi wannan kuma wani lokacin za ka ji kana saurari sai daga price da ake faɗa tun satin da ya wuce shine dai ba wai sabon bibiya ba haka ba ku daina biya wa mutane dan kauye yanzu yana dauke da rediyo kun ga ba faraji tun daga nan me bambancin da wanda ya tare karauka ka ga ba sai ce to dama buhun dawa ya kai dubu dari shi yana tunanin zai je ya a dubu hamsin da biyar ko sittin kuma ya ji riba kawai sai sai sai wa ga hukarsa shi ne rage alkhairi kwata kwata ba alkhairi a babu Na'am. An faɗe an faɗe faraisun. To. To. Ya fara. Kaza ɗauke? Inna lillahi. To ka ji shi alaji ya ma je kasuwa. Da ya je misali ya ji ya ji kwanan shinkafa a kan dubu biyu. da ya je kasuwar jarda sai ya ji ai ya faɗi kuma ya faɗi cewa a kasuwar jarda yau ana ce da fafarin shinkafa a kan kaza sai ya tafi da niyyar ya siya yana zuwa sai ga kuɗin ya fi haka sai ce ya na ji a rediyo kuma kuma ga price ɗin ku na rediyo ya fi sauki a kan naku sai ya yi ɗan jaridar ne yake da rika ragewa an gane ko ko su yan kasuwa ne suka ga yan jaridar su rika rage kuɗin Oke, ku tuje da faɗa exact price ɗin domin kar a ke zuwa. Eh, ta ga dai an kama ka ta riga ka ji. Dubu biyu da ɗari biyar da ɗari biyar ne, to ji sai suke dubu biyu da ɗari biyu. Kana zuwa kuma ba za ka iya dawowa ba domin abincin kuciyar ne kai. Shi ta dai biya. in ka ce bari ka fasa ka tafi yan kaba nawa za ka yi ba da kai ko ka da babu الحديث الثاني والستون بعد المئتين حديث ندري من الستين دبيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر الله يقال مكي يدعيكي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yayi hani abuta kasuwancin da ake kiran sa muzabana kamar ka tambaya ne muzabana sai yace ma an yabi'a sabar ha'iqi mutum ya sai da kayan marmarin gonarsa in kana nakla din dabino ne bi tamrin kailan da wani dabino wanda yake azubi kun gane yanzu kasuwancin da za a yi kai kana da dabino busasshe wanda ake aunawa kuma yanzu sha'awar da kake gaude kake so ba ban jiri ga ban jiri ba ka man da ba ga wanda kake so kai yanzu to sai annabi alaihi salatu wasallam yace an hana a to ban jiri ban jiri ba ka man da ya za ku yi yanzu kai kana da gaudi abu jiya shi yana da wannan na awo ya za ya za ya tinikin me za ka in kana so ya za ku kwano nawa kwano hudu kai ka bashi kwano nawa kasa kwano biyu kun ji abin da yake ya ba ka kwano hudu a sama ka ba shi kwano biyu kana nufin wannan an yi daidai wa daidai kenan eh bai bushe ba daidai wa daidai ne ba wanda ya cuci wani kaga abin da yake ba tabbas to na rashin tabbas din shi ya janyo haramcin kasuwanci saboda yanzu dakta abin da zai zo ya buce ka taɓa siya abu ka busar da shi kuwa yawwa malam ismail ai ta idan ka ciwo abin da ya ko ko zan fare ran yanzu da kake ganin ta ta buhu buhu ɗaya za ka ya ka tashi ta kwanon ta ke goma to to haka abin da ka siyo yi sai ko balawar babu da hadisin mujal a wuri kare zuwa ko wace gaba tana bukatar mutum ya ke zuwa shi inda ka ga ya fara kawo abu kuma wannan abubuwan su za su taimaka mana koyaya mu dan gyara su za su taimaka domin mu'amala ce akwai abubuwan mu da yawa da mun bata su za su taimaka eh akwai gurin da za a zo inda sha'awa kake yi shi wanda ya gano na sama yana so ka san ga waɗanda dino ya guda daɗi abin da ya sa kai kuke gudun zanen nan ne amma ka samu na saudiya ko ga wani zakin zai da ka san sukari aka daka ko zuma su duk inda ka ga waɗanda dino mai zaki ne ya fi zaki so sai jere da gaba shi za a ga a rukar da aizu annabi yake sai ka ji wannan dalilin za ka san hikimar wato lallai da yasa annabi yake so a nemo masa rukar dalilo da gaske shi ma an karima to akwai wanda in ya zo gaba haɗa ya marmarin sa ake mutum yana so ya ci kuma bai da shi na ga tsoho ne to za a zo gabar da annabi babin da za mu tarar nan gaba sai annabi ya ce ayi wa mutane sauki ga abin da za a yi don ka samu wannan ga waɗanda kake so na ci ba wanda za ka siyar ba to shi za a zo a nan ke za a zo za a kamar da kake ta yi yanzu to za a iya wannan ƙobar an buɗe ta don mutum kada ya rasa abin da zai illa shi ne ba a so rubar ta shiga domin ka san in abin kwatankwacin iri ɗaya ne a ƙa'ida a musulunci ba za ka ba da dabino gauɗe kwano biyu a baka kwano ɗaya a baka wanda yake ba gauɗe ba balli ko wani daban kwano biyu haramun domin duk sunansa da biyu shinkafa ya gwamnati da shinkafa ya hausa haramun ne zai ke yi in ba ka zuwa in kana zuwa samu tafabili to sai da abanka ka zo ka siya za mu zo babu naira da naira dan za ka yi wa budurwarka kuɗi da sallah ka zo aka ba da naira dari a ba da dari da goma haramun ne me yasa duk sunan da naira amma dala da naira akwai tafafi dala da sai ba ba ma wanda aka raina irin naira ka gane ko yau wazo da aka duka kowanne ya sha bamban duk wannan akwai bibi ko ne da kusa ba wayannan gabobin su muke da zo saboda da alamun mutane suna gyarawa don muna tattaunawa sosai da mutane akan wannan matsalolin kitabul goyo wadannan ta ga da yawa wasu suna cikin kurakurai yanzu ana gyarawa kuma shi ne sa kasuwancin ke albarka wani sai yana cikin kurakurai to amma yanzu in aka faɗa zai ka gyara wallahu a'lam na'am yawwa miliyan na'am hmm. ya hayya hmm. kun ji irin maganar da alaji alaji yayin yanzu kenan eh irin sa ne ai kaga ba kudin ka bane wannan cinikin da dillale ke irin sa ne yanzu haramun ne da halatta ba da halatta ba shi ba shi da kudin to wanda yazo yana so ko da fa je bayan da shi zai fita abin da shi ya gida ya zama naka shi ne maganar da muka yi muka ce da gidan yanzu ya kama da gobara waye asara mai gidan ko kwashi dillali mai gida saboda haka gida ba naka bane al-kharaj bid-daman al-kharaj bid-daman tunda ba zai dawo asara ba haka ba zai dauri ba ba kiran da ya mallaka na'am eh eh an dai wanda zai siya ya gani ba sai ba da kaje shi ai ka gani da da yayi kuma ka biya haka to wannan zai siya shi ba in ya ga yayi ya siya haka yayi in ko ka gyara shi ƙara wa kayan ka armashi ne kuma da daraja domin gyaran nan bare za ka biyar a haka ba yawwa sai ka ƙara ma kuɗi dole kan kai dade eh na'am na'am